الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 21 ga watan juma'a da la'akira shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makai zuwa madina wanda ya dace ma tara ga watan uku shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi ne yau ba laifi idan da tagoyi suna iya gabata a takaice tambayar ka hadisin da bai inganta ba a iya karantar da ɗalibai ana iya karantar da su amma sai a bayyana musu matsayin shi in an sani kenan matsayin hadisin dangane da hukuncin da malamai suka yi akan hadisin da cewa ya inganta ko bai inganta ba in kuma hadisi ne wanda baka da tabbaci game da ingancinsa kawai sai dai ka faɗa na cewa an rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan dangane da hadisin da mutum ba shi da wata masaniya game da ya inganta bai inganta ba ba za ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai dai ka ce an rawaito daga gunsa an ce ya ce kaza na an ce ya ce kaza yana iya yiwuwa ya inganta ta kan iya yiwuwa kuma bai inganta ba don haka shi duk hadisin da kenan aka riga aka san matsayin shi cewa bai inganta ba to in ta hanyar karantarwa dole sai an bayyana ma mutum matsayin shi a nuna masa kuma ba a kafa hujja da shi na wai mace ta aske kanta shin akwai laifi idan da larura wannan ba laifi kamar abin da ya shafi rashin lafiya ko wasu kuraje sun fito mata da abin da ya kama da haka wanda ya kai sai an aske kan gaba daya wannan ba laifi ba ne amma haka ta aske gashin kanta gaba daya wannan yana daga cikin canza halittar allah saboda yana daga cikin adam mace da ubangiji subhanahu wata'ala da ya mata shi ne gashin kai don haka aske gashin kai ga mace haramun ne ta aske shi kwata-kwata sai da larura ke na kamar ni a takaice kenan hukuncin yin alkanuta a cikin mutane yin alkanuta a cikin mutane suna ne kuma bai keɓanta ba da wata na ramadan bai keɓanta inganta ba kenan da cikin tarawihi ko kuma mu ce tahajjudi da ake a kullum in za ka yi wuturi to an sunanta maka yin alƙanut kamar yadda hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ya gabata a darasin mu na bulugul mara na'am a shi jinjiri misali da a ran bakwai sawa an namiji ne ko mace ce ne wannan babu bambanci sunna ne a aske musu kai an gane ko ba bambanci tsakanin namiji da mace da a ran bakwai wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aske masa wannan bai keɓanta ba da maza hatta da ya mace a ran bakwai dole ne wannan sunna ne a aske mata na wannan ana magana na ɗazu akan misali mace ta riga ta girma haka na cewa a aske masa kai wannan bai dace ba ba ɗabi'a ba ce ba ta mumine darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul hiba littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukunce-hukuncen kyauta mun tsaya ƙarshen babi na goma baban da ke bayani game da abin da ya zo wato abin da ya zo na hukunci game da kyauta wadda take fakakka ma'ana mutum ya yi kyauta da abin da babu shi a tabbace a wannan lokaci abunsa cewa daga cikin magabata wasu sun tafi zuwa zuwa halaccin wato irin wannan kyauta shine a nan wato malam ya zo mana da hadisin wannan urwa ibn zubair ke cewa almiswar ibn makrama shi da marwan wato sun ba shi labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da tawaga ta bakin hawazi da suka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan cewa a matsayin yan aiki ne na musamman daga gun jama'as wanda su kabila ta hawazi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurara musu matukar saurarawa na cewa su zo su meka wuya da ji da bi ga Allah da manzansa suka yi latti har mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kai musu mamaya wanda aka ribaci dukiyoyinsu da matansu da 'ya'yansu gaba ɗaya to an zo kafin a raba wannan ganima ta yaƙi suka yi shawara suka nemi manyan gari aka zaɓe su a matsayin wakilai ne jakadu ne aka turo su gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin neman alfarma cewa a rangwamta musu a yafi musu a dawo musu da duk abin da aka ribace nasu na dukiyoyinsu da matansu da 'ya'yansu to a lokacin da su waɗannan tawaga da suka zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka gabatar masa da bukatarsu قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya a cikin jama'arsa ya kyautata ma ubangiji subhanahu wa ta'ala yabo dangane da yaban da wato da yaban da ya cancanta a yabe shi ma'ana ya yabo ubangijinsa da abin da ya dace da shi ne yabo wanda yin haka kwakar mu manta ladabi ne daga cikin ladubba na huduba an gane ko in aka ce huduba ko wa'azi farko abin da ake so a buɗa da shi godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da kyautata masa yabo thumma qala amma ba'd sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce bayan abin da ya gabata na yabo ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ku jama'a kusan da cewa fa inna ikhwanakum lalle yan uwanku waɗannan kenan hawazin ja'una ta'ibina wato sun zo mana halin suna masu tuba suna masu komawa ga ubangijinsu ma'ana sun meka wuya da ji da bi ga Allah da manzansa sun musulunta kuma sun nemi wata bukata a gona ya ce wa inni ra'aitu an arudda ilaihim sabiyahum maza Allah ya ce ni iya abin da na ga ya dace shine na mayar musu da sabiyahum wato matansu da 'ya'yansu da aka ribaci domin su sun nemi cewa gaba ɗaya da dukiyarsu da matansu da 'ya'yansu gaba ɗaya a dawo musu da kayansu sun tuba sun koma ga Allah da manzansa wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai ku zaɓi ɗaya daga ciki in ma dukiya in ma ribatattun bayanku suka yi shawara suka ce masa iya abin da muke bukata shine a dawo mana da ribatattun bayanmu ai abin kunya ne a ce mun fifita dukiya akan matanmu da yayanmu da suka gaban makawa kawai ɗaya daga cikin biyu ne za a dawo musu da shi to a lokacin nan suka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da suke bukata a dawo musu da shi wato shine ribatattun bayansu don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hudubar sai yake cewa ya ku jama'a ya ce lalle yan uwanku su ne kenan banu hawazi manzo Allah ya ce sun zo wato iya abinda kabila ta hawazin kenan ce sun zo iya abinda suna mahalin suna masu tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ce wa inni ra'aitu an arudda ilaihim sabiyahum ni iya abin da nake gani ya kamata maza Allah ya ce na dawo musu da ribatattun bayan su fa man ahabba minkum an yudayyiba bi an yudayyiba zalika falyaf'al maza Allah ya ce duk wanda a cikin ku ke so wato ya dadada zuciyarsa game da haka ya yafe maza Allah ya ce fal ya fa'al ya ce to muna buƙatar ya yafe duk wanda ya ga zai iya yafewa maza Allah ya ce fal ya fa'al ya yafe musu wa man ahabba an yakuna ala hadhihi hatta nudiyahu iyahu min awwal ma yafi'u Allahu alaina ma yafi'u Allahu alaina maza Allah ya ce duk wanda ke so ya kasance ya tabbata akan rabansa to ya tabbata a kan rabansa a kai har lokacin da wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dawo mana da wani abu wanda yake na ganimar yaƙi maza Allah ya ce za mu biya shi a karon farko kenan nan gaba in wata ganima ta samu maza Allah ya ce duk wanda bai yafe ba to ya tabbata a kan raban shi kenan nan gaba za mu biya shi faƙalan nasu ɗayyibna laka gaba ɗayan jama'a suka ce ya rasulallahi mun yafe mun yafe kamar yadda hadisin ya gabata a lokacin nan manzon Allah sai ya ce a in kuka yi haka ai ba za mu iya gane wanda ya yafe da wanda bai yafe ba sai dai abin da nake bukata ku je kowa daga cikin ku kenan ji kowace jama'a a samu wakili daga cikin su ya shawarci jama'arsa iya abin da suka tattauna suka tabbata akan shi kenan wakilin ku ya isan min da sakon idan kowace jama'a suka je suka zaɓi wakili daga cikinsu suka tattauna gaba ɗayan wakilan suka zo suka faɗa ma maza Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya faɗa masa cewa jama'ar shi ta yafi to a takaice malam ya zo da wannan hadisi kaga a nan su waɗannan jama'a na sahabbai sun yi kyauta da abin da yake fakekke domin rabon nasu na ganima biyar bai zo hannunsu tunda ba a riga ba aka raba kowa ya san menene rabon shi amma gaba ɗaya sai suka ce sun daɗa da zuciyarsu sun yafi ma'ana sun yi kyauta da wannan abu kenan ga yan uwansu wannan shine dalilin da yake nuna halaccin yin kyauta kyauta wadda take fakakka abu bai iso hannunka ba ba laifi bane kana iya yin kyauta da shi ga wani ba dole bane ba ba sharadi bane na kyauta cewa sai abu ya iso hannunka ko da bai iso hannunka ba kana iya yin kyauta da shi ciniki ne sai yadda abu ne baya halatta sai in ka mallake shi sai in ya zamanto mallakar ka tare da cewa shi kanshi ciniki abu wanda yake fakekke yana halatta a kulla ciniki a kansa amma sai an ba da sifa da kaifiya an tantance kamannin shi da adadin shi da komai in abu ne wanda yake da adadi da sifofin shi sannan akan iya tabbatar da wannan ciniki kuma ya zamanto mutum yana da iko akan meka abu za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب المكافأة في الهبة قال حدثنا مسدد وابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا عيسى بن يونس وابن أبي إسحاق السبيعي عن هشام وابن أروى عن أبي هو أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويصيب عليها لم يذكر وكيء ومهادر ومهادر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na sakauta ma juna filhiba game da kyauta ma'ana idan mutum ya ma kyauta to ana buƙatar ka yi ƙoƙari ka sa kauta masa kyautar da ya maka domin karkashin sakauta kyauta akwai hikima micece hikima shine ƙafa ulminna yanke wato wani gori ko nan gaba ina don mutumin da ya maka kyauta ka yi ƙoƙari ka sakauta masa akan wannan kyauta da ya maka to ba shi da wani abu wanda zai iya gora maka akan shi nan gaba amma duk wanda ya maka kyauta baka sakauta masa ba to wata rana in ka masa ba daidai ba yana iya gora maka akwai minna wadda take tashi a kanka kai kanka za ka ringa jin a zuciyarka kenan yana da wani abu wanda yake a kanka wani nauyi shi yasa ake buƙatar in mutum ya maka kyauta to yi ƙoƙari ka sakauta masa wannan kyauta da yawa inda halin sakauta ba in ko babu halin sakautawa to maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ta hanyar da za mu mu sakauta masa shine yawaita masa addu'a ta alkhairi har a kai lokacin da za ka tabbatar da cewa addu'ar da kai masa ta isa ta biya kenan wannan kyauta da yima kamar yadda hadisi ne ingantacce maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mu man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw an qad kafa'tumuhu aw kama qala maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya muku kyauta an gane kuma zan Allah ya ce fa kafi uku ku sakauta masa duk wanda ya muku wani alkhairi zan Allah ya ce ku yi kokari ku sakauta masa sai ya ce fa in lam tajidu ma tukafi'una in har ba ku samu ba abinda za ku iya sakauta masa da shi game da kyautar da ya muku zan Allah ya ce fadu lahu ku yi ta masa addu'a hatta tarau an kad kafa'atumuhu har ku kai lokacin da za ku ga cewa a yanzu dai kun sakauta masa kenan game da kyautar da ya muku wannan kenan in baka da halin sakautawa to iya abin da za ka yi shi wanda ya maka wannan kyauta sai ka yi ta masa addu'a ta alkhairi ka yi ta masa addu'a ta alkhairi har a kai lokacin da za ka ga cewa addu'ar da ka masa ta kai ta biya wato wannan kyauta da ma to shine anan malam yayi babi kenan babul mukafa'ati filhiba baban da ke bayani game da sakauta ma juna game da kyauta shine anan malam ya zo da hadisin urwa ibn zubair daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda tana faɗa take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙabalu da hadiyya ta ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance yana karɓar kyauta wa yusibu alaiha ta ce kuma yana sakautawa akan duk kyautar da aka masa kaga bangare biyu kenan in an masa kyauta yakan karba bangare na biyu manzon Allah yakan yi kokari ya sakauta akan wannan kyautar da aka masa to don haka shi ko sakautawa game da kyautar da aka ma mutum akalla ka bashi abin da yake ya kai kimar abin da ya maka da kyauta a kaɗan kenan amma in so samu ne idan mutum ya maka kyauta idan ka tashi yi masa to kai masa sama da abin da ya baka tare da cewa daga cikin nau'ikan kyauta kamar yadda malamai suka yi bayani wanda kuma yana karkashin hadisi na maza Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar da hausawa suke kiranta da sunan garawa an gane ko wanda kyauta ce ta musamman akan yi ta wato da nihin sa kauta ma shi wanda ya yi kyautar sama da abin da ya bada don haka suka kasa kyautuka kusan kashi biyu zuwa kashi uku akwai kyauta wadda take tafi sabilillah wanda mutum yakan yi ta kawai don neman sakamako abun Allah subhanahu wa ta'ala ba don a sa kauta masa ba akan wannan kyauta to ita wannan wata ake kiranta kenan alhiba da iwa kenan garawa to ita wannan duk mutumin da ya maka irin wannan kyauta to abin da ya kamata abin da ya zama wajibi ka yi ƙoƙari ka sa kauta masa sama da abin da ya baka a matsayin kyauta in ma baka bashi ba sama da abin da ya baka to ka maida mishi walgwadon abin da ya baka to ita irin wannan kyauta ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama haramun ne yi irin wannan kyauta shi akan yi iya masa shi ya halatta in an masa irin wannan kyauta ya karba amma shi bai ya halatta yi ma wani wannan kyauta domin a sakauta masa sama da abin da ya bada kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce masa wala ta munun ta staksir kar ka yi kyauta domin neman a yawaita maka kaga hanin kenan ya keɓanta da shi shi ba zai yi ba wannan kyauta a farko don a sakauta masa sama da abin da ya bada amma shi in an bashi wannan kuma ya halatta ya karba saboda ko ba don haka ba kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta to manzan Allah sai ya yi kokarin ya sakauta maka sama da abin da ka bashi to don haka anan malamai suka ce ya kamata mutum ya tsaya ya lura da duk wanda ya ɗau kyauta ya baka sai ka tsaya ka lura da wannan kyauta takan iya yiwuwa kyauta ce ta fi sabilillahi takan iya yiwuwa kyauta ce ya maka dalihin ka bashi sama da abin da ya baka kamar lokacin da talaka yakan ɗauki abu ya ba mawadaci wanda ka fi ƙarfin abin sai ya ɗauka ya baka wannan daga ka tsaya ka lura ka tabbata cewa wannan kyauta ce wadda an yi ta da wata manufa a gane ko kyauta ce wadda take tana da manufa akalla kenan ka sakauta masa gwalgwadon abin da ya baka in har baka sakauta masa to yana da yancin da zai yi tsaye ya nemi cewa in ba kira ya ci gawai kamar yadda malamai suka ce yana da yancin da zai tsaya in har ka san baka da abin da zaka sakauta mishi sama da abin da ya baka to kayan da ya baka sai ka maida mishi kayan shi kamar yadda yan uwa mutanen gida sukan zo ganin yan uwansu kenan sai mutum ya kullo dan hatsin shi tiya biyu ko tiya biyar ko abin da ya kama da haka da yan kajin shi da wasu abubuwa wanda shi daman manufar shi idan ya tashi a tattara masa abin da ya wuce wannan abin da ya ka to wannan dole ne in ma baka bashi ba sama da abin da ya kawo kenan sai ka bashi gwargwadon abin da ya wani don haka yana daga cikin karkashin haka irin biki da mata suke yi biki da mata suke yi kyauta ce ake tattarawa a kai amma ita wannan kyauta ba kyauta ba ce ta fi sabilillahi kyauta ce wadda take da manufa idan ta kawo miki jika so take in ta tashi biki ke ki kai mata jika biyu kenan in har baki da haɗin da zaki kai mata jika biyun to dole ki maida mata jikarta daga nan in yi so a sai da biki wannan an gane ko to ita ma wani nau'i ne na kyauta amma kyauta ce wanda ake yin ta ba fi sabilillahi bane ba kyauta ce ake yin ta domin neman sakamako domin a sa kauta ma kenan shi wanda ya kyautar sama da abin da ya bada don haka shi ma wannan wani nau'i ne wanda yake na bashi na daban kyauta ce amma ga fuskarta to ita wannan kyauta matsayinta kenan halakci don haka su malaman malikiya Allah ya ji kansu sun tafi akan cewa dole ne duk wanda aka masa wannan kyauta dole ne ya sa kauta ya zama tilas kenan don haka suka tafi akan cewa ma duk wanda ya ma kyauta iya abin da ya dace suka ce kawai wajibi ne kai kokari ka sa kauta masa ba dan komai suka ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nace akan haka kamar yadda sigar hadisin Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kabalu da hadiyata wa yusibu alaiha ita kuma wannan siga kenan tana fa'idantar da alkasra wal mudawama yawaitawa da dawwama akan haka don haka so sun tafi akan cewa wajibi tare da cewa a cikin hadisin babu dalilin da ke nuna wajabcin haka sai dai an so kenan duk mutumin da ya ma kyauta to yi kokari ka sa kauta masa game da wannan kyauta da ya maka domin in kayi haka kenan ka yanke wani buri kenan babu wata kafa babu wata kafa wadda wata rana yakan iya gora maka akan haka باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويؤطى الآخر مثله ولا يشهد عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنه بئيرا ثم أعطاه ابن عمر رضي الله عنهما وقال اصنع به ما شئت قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن ابن شهاب هو الزهري عن حميد بن عبد الرحمن هو الهميري ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نهلت بني هذا غلاما فقال أكل ولدك نهلت مثله قال لا قال farji'uhu wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato hukuncin kyauta ga ɗa shin idan mahaifi ya ɗau kyauta ya ba ɗansa wannan kyauta ta yi ko kuma ba ta yi ba shi ne a nan malam sai ke faɗa ke cewa wa'iza a aba ba aba waladihi shay'an idan mahaifi ya ɗau wani abu ya ba wani daga cikin ‘ya'yansa kenan ya keɓance wani ɗa daga cikin ‘ya'yansa da wata kyauta sauran ‘ya'yan bai musu ba malam ya ce lam ya ya ce kwata-kwata wannan kyauta ba ta yi ba hatta ya adida bainahum sai ya daidaita tsakankaninsu ya yi adalci wa yu'di la'akara mislahu ko kuma wa yu'da la'akaru mislahu a wata nuska akan samu wa yu'di la'akari na mislahu sauran ‘ya'yan sai ya ba su kyauta kwatancin abin da ya ba wannan dan nashi na kyauta sannan kyautar ta tabbata malam yace kuma wala yushhadu alaihi irin wannan kyauta in dai ya bambanta to ba a shaida a kanta ko an nemi ka zama shaida kar ka zama shaida tuntuna anan malam ya fito fili ya bayyana mana hukunci na cewa idan mahaifi ya bambanta 'ya'yansa a wajen kyauta yama wani kyauta sauran bi musu ba to wannan kyautar ba ta tabbata ba sauran 'ya'yan sai ya musu kyauta kwatancin yadda ya ma wannan ɗana shi an gane ko in ya ba su kwatancin abin da ya ba wannan ɗana shi to kyauta ta tabbata amma matukar bi musu ba kyauta kwatancin yadda ya ba wannan ɗa daga cikin 'ya'yansa to kyautar ba ta halatta ba shi ne malam yace kuma wala yushhadu alaihi irin wannan kyauta ba a zama shaida a kanta karka karka yadda kai shaida a kanta wala yushhadu ba a shaidawa alaihi akan irin wannan kyauta kenan kyauta ce wadda take batacciya malam sai ya kawo dalili sai ya ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa idilu baina auladikum fil adiyya manzon Allah ya ce ku daidaita tsakanin ƴaƴanku a wajen kyauta kaga wannan umarni ne kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana cewa ku daidaita tsakanin ƴaƴanku a wajen kyauta to don haka a nan wannan hadisi yana tabbatar da cewa in mahaifi ya bambanta tsakanin 'ya'yansa a wajen kyauta ya ma wani sauran bai musu ba to wannan kyauta ba ta tabbata ba kenan sai ya ba sauran kwatancin abin da ya ba wannan sannan wato sai malam ya zo da wani hukunci ya ce wa hallil walidi an yarji a fi aqiyatihi shin wai mahaifi yana da damar da zai dawo ya karbe kyautar da ya ɗansa bayan ya masa kyauta ya dawo ya karbe wannan kyauta shi mahaina halatta ga mahaifi wannan hukunci ke na malam ya keɓance shi ga mahaifi kamar yadda kuma haka ne za mu iske wa hallil walidi an yarji a fi adiyati wai shin mahaifi yana da damar da wato zai koma game da kyautar da ya ɗansa ya karbe a takaice wannan haka ne in mahaifi ya ma ɗansa kyauta to wannan yana halatta shi mahaifin ya dawo ya karbe wannan kyauta kamar yadda hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya tabbatar da halaccin haka na cewa mahaifi shi kadai ne yake da yancin bayan ya ma ɗansa kyauta wato ya dawo ya karbe wannan kyauta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa لا يهل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع, فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولدا za Allah yake cewa baya halatta ga mutum ya yi kyauta wata kyauta ya dawo ya karbe wannan kyauta za Allah ya ce sai dai mahaifi game da abin da ya yi kyauta da shi ga ɗansa mahaifi ne kaɗai yake da yancin da zai dawo ya karbe kyautar da ya matansa kuma ba laifi bai yi to shi na nan ya ce wa hallil walidi shin wai na halatta ga mahaifi an yarje a fi aqiyatihi ya dawo game da kyautar da ya matansa ya karbe amsar wannan tambaya wannan yana halatta an gane ko yana halatta ba laifi bane sannan sai ya ce kuma wa ma ya akulu min mali waladihi bil ma'arufi wala ya ta'adda abinda shi mahaifi ke ci daga cikin dukiyar ɗansa da halin kyautatawa wala ya ta'adda kuma ba tare da ya wuce gona da iri ba shin haka na dacewa ko bai dace ba ya dace ko bai dace ba wannan shi ma ya dace an gane ko ɗa ya ɗauki wani wannan mahaifi ya ɗauki wani abu daga cikin dukiyar ɗan shi ya ringa ci ko da bai nemi izininsa ba in dai da hali ne wanda yake na kyautatawa kuma babu ƙetare iyaka ma'ana ɓannata masa dukiya to wannan ba laifi ba ne kenan kusan hukunci hudu ne hukunci na farko kenan shine hukuncin yin kyauta ga ɗa kenan yin kyauta ga ɗa wannan abu ne wanda yake ya halatta hukunci na biyu kenan adalci tsakanin ‘ya'ya a wajen kyauta kamar yadda malam ya ce in mahaifi wato idan ya ma ɗaya daga cikin 'ya'yansa kyauta sauran bi musu ba to wannan kyauta ba ta yi ba sai ya ma sauran kwatancin kyauta ta yi musu yana hukunci na uku shine na cewa shin wai mahaifi na halatta ya dawo ya karbe kyautar da ya matansa ko bai halatta na wannan abu ne wanda yake halatta hukunci na hudu kuma duk abin da shi mahaifi ke ci daga cikin dukiyar ɗansa da hali wanda yake na kyautatawa wanda babu ƙetare iyaka to wannan kuma halaka kenan mu gane mahaifi ya ci wani abu daga cikin dukiyar ɗansa amma ɗa bai ya halatta ya taɓa wani abu daga cikin dukiyar mahaifin shi dole sai da izinin shi shine ana malam sai ya zo da hadisin da ke cewa washtarar nabiyu sallallahu alaihi wasallama min umar ba'ira wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya sayi raƙumi a gun umar Allah ƙara masa yadda da manzon Allah ya karɓi raƙumi ya biya umar thumma a'tahu ibn umar manzon Allah sai ya yi kyauta da raƙumin ga Abdullahi dan umar wa qala suna bihi ma ita manzo Allah ya ce je ka kai iya abin da ka so da shi na baka shi anan menene hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya sayi raƙumin a wajen Umar kuma ya ma dan Umar kyauta da raƙumin anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da damar da zai ce ma Umar ya ba dan shi Abdullahi kyautar raƙumi yana faɗa kuma umar ba zai wata wata kai tsaye zai mika wuya da ji da bi ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa to kaga anan in har shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa umar ya ɗauki kyauta ya ɗauki raƙumi ya ba abdullahi kyauta to kaga anan kuma sauran 'ya'yan sai ne kaga su ma dole a basu to amma a nan hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sayi raƙumin da ya sayi raƙumin kuma sai ya ɗauka sai ya ba Abdullahi dan Umar kaga a nan kenan sauran yaya a nan ba su da ta cewa na cewa su ma a ɗauka a basu dan in wani ya ɗauki kyauta ya ma ɗanka to ba dole ba ne sauran yayanka cewa sai ya basu wannan bai hau kan shi ba amma kai a matsayinka na mahaifi idan kama ɗaya daga cikin ‘ya'yanka kyauta to wannan kyauta ba ta tabbata ba ta halatta ba sai ka ba sauran kwatancin abin da ka ba wannan da to shi ne anan malin ya zo da wannan hadisi kenan domin ya nuna mana abin akwai bambanci tsakanin mahaifi da wanda yake ba mahaifi ba kenan wanda yake ba ‘ya'yansa ba ne ba shi wannan ba dole ba ne sai ya daidaita amma in shi mahaifi ne dole sai ya daidaita kamar yadda anan shi maza Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya sayi raƙumin abun umar abdullahi kadai manzan Allah ya kebance da wannan kyautar ya ba shi sauran ya'yan umar bai ba su ba ya ce masa kuma isna abihi ma shi ita iya abin da ka so da shi naka ne mallakar kai sannan malam sai zo mana da hadisin wato humayd ibn abdurrahman da shi da muhammad ibn nu'man ibn bashir wato sun ba ibn shihab az-zuhri labari na wannan hadisi daga annu'man ibn bashir al-ansari Allah ya kara musu yadda yake cewa anna abahu lalle mahaifinsa shi annu'man mahaifinsa ko shine bashir ibn sa'ad Allah ya kara masa yadda a tabihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci mahaifin ya kamo hannunsa ya zo da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan yana yaro dan karami shi an Nu'man faqala ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni na halatu ni hadha gulama yace ya rasulullahi wannan dan nawa an Nu'man yace na masa kyautar wani bawa nawa don haka ina buƙatar ka zame mun shaida akan wannan kyauta faƙada sai manzo Allah ya ce masa a kulla waladika na halata mislahu shin gaba ɗayan ‘ya'yanka ka musu kyauta kwatancin kyautar da kama annoman falala ya ce a'a shi kaɗai dai nake banta da wannan kyauta qala sai manzo Allah ya ce masa farji'uhu maza dawo da wannan kyauta ba ta yi ba an gane ko a lokacin nan take yanke manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ya dawo da wannan kyauta kenan mu hada da babi na gaba domin hadisin ne kenan sai karin bayani zuwa kansa babu li ishhadi fil hiba قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة هو وضاح بن عبد الله ليشكري عن حسين عن عامر أنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو على المنبر على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت أمرة بنت رواحة رضي الله عنها لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من أمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عديته wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin shaida ma wani game da kyauta in kayi kyauta ka sanar da wani ya zamanto shaida akan cewa abu kaza kayi kyauta da shi ga wani shine anan malam ya zo da hadisin wato annu'man ibn bashir kamar yadda amir ke cewa na ji shi yana faɗa a kan mimbari a lokacin nan a birnin kufa yana kan mimbari wato yake faɗa musu cewa a abani abi abdiya ya ce mahaifina bashir ibn sa'ad allah ƙara masa yadda wani lokaci ya mun wata kyauta ta musamman faƙalata amratu bintu rawaha mahaifiyata amra bintu rawaha wanda mahaifiyarsa uwar abdullahi ibn rawaha ce mawaƙi daga cikin mawaƙa uku na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar ta shi annu'uman ta ce la'arda ta ce ba zan yadda da wannan kyauta da kama ɗana ma'ana hankalina ba zai kwanta ba in tabbatar da cewa ka masa wannan kyauta hatta tushida rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai ka shaida ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka faɗa masa domin ya tabbatar da cewa kama ɗana wannan kyauta wanda kamar yadda aka samu wata riwaya ta daban kuma riwaya ce tabbatacciya a farko lokacin da ita amra ta haifi annu'man ibn bashir ta faɗa ga mahaifin nasa cewa ita ba za ta tarbiyyantar da wannan ɗa ba za ta kula da shi ta tsaya tsayin daka a kan shi sai ya ma ɗanta wata kyauta ta musamman kuma ta nuna cewa ga abin da take so ya masa kyauta domin akwai wata gona wadda yake da ita wanda babu wata dukiya a gunshi mai kima sama da wannan gonar to a lokacin nan ya tabbatar mata cewa ya ba ɗan nata wannan gona wato shine ta ce masa kenan ba za ta kula da tarbiyyar wannan ɗa wato sai ya ma ɗanta kyauta ta musamman to a lokacin nan ya ɗauki wannan gona tashi ya ce mata ya bada ta matsayin kyauta ce ga ɗan shi annu'man to bayan wani lokaci kuma sai ya karbe wannan gona ya sha'aninsa to shine bayan haka kuma wani lokaci sai ta nemi cewa ya sake yin wata kyauta ta musamman ga ɗanta to shine a nan sai ce mata to ya ba shi wannan bawa nashi gane ko ya ce mata yana tabbatar mata cewa bawon shi wani da ya mallaka ya yi kyauta shiga annoman to a lokacin nan sai ta ce masa la'ar da ta ce ba zan yarda game da wannan kyauta da kama ɗana an yi ɗaya ba zan gabi ba ta ce hatta tushhida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka shaida ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ka je ka faɗa masa domin ya zama shaida a lokacin nan shi bashir ibn sa'ad Allah ya kara masa yadda wato ya kama hannun annu'uman ya tafi da shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce masa inni a aƙaitu ibni min amrata binti rawahata abiya ya ce ya rasulallahi ɗana wato na wajen amra bintu rawaha ya ce ya rasulallahi na yi masa kyauta kyauta ta musamman mice ce kyautar shi ne kamar yadda ya gabata a wancan hadisi kenan inni na halittu ibni haza gulama kenan ya basu kyautar wannan bawa da ya mallaka fa amaratni an ushhidaka ya rasulullah dan haka mahaifiyar tashi ta umarce ni cewa in zo in shaida maka kenan ka zama kai ne shaida akan wannan kyauta da ne qala sai manzo Allah ya ce masa a abaita sa'ira waladika misla haza sauran ‘ya'yanka ka musu kyauta kwatancin wannan kyauta da kama ɗanka annoman? ƙwalala bashir ya ce a'a shi ya rasu lallahi shi kaɗai na ma wannan kyauta ƙwala sai manzan Allah ya ce masa fattakullaha ku ji tsoron Allah wa adilu baina auladikum manzan Allah ya ce ku yi adalci tsakankanin ‘ya'yanku ku yi adalci tsakanin ‘ya'yanku ƙala sai yake cewa faraja a farar da adiyatahu wato a lokacin nan shi bashir ibn sa'ad sai ya dawo ya amshi wannan kyauta da ya ma'annoma ne dawo ya karbe kyautar shi kamar yadda a can mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya umarce shi cewa faraji uku mazan Allah ya ce maza dawo da wannan kyauta to don haka kamar yadda yake cikin wata riwaya lokacin da ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zame masa shaida manzan Allah sai yake ce masa wato la ashhadu ala jawri manzan Allah ya ce ai ni bana shaida akan zalunci bana shaida akan zalunci domin wannan kyauta kyauta ce ta rashin adalci an gane ko idan aka ce adalci kenan kishiyarsa shine zalunci to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya umarce shi cewa ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku sai ya ce to ni ai bazan zame manzon Allah ya ce bazan zame maka shaida akan abin da yake da zalunci dan haka a wata riwaya wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa da ya shahada ala hadha gari je ka wani dai ba ni ba wato ya zama mai maka shaida akan haka amma ni ba zan zama shaida ba to manzon Allah ya ce ba zai zama maka shaida ba kai kai gaba ka je ka nemi wani don haka manzon Allah ya ce masa in maza ka dawo da wannan kyauta kuma kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah da ya ce masa yake faɗa yake cewa idilu baina auladikum fil nihal kama tuhibbuna an yi adilu bainakum fil bir illar kenan maza Allah ya ce ku yi adalci tsakanin ‘ya'yanku a wajen kyauta game da kyauta kamar yadda kuke so su ma ‘ya'yan su yi muku adalci game da biyayya don haka a wata riwaya mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna libanika alaika min alhaqqi an ta'dila baina ka san fa da cewa ‘ya'yanka suna da haƙƙi a kanka na yin adalci tsakankaninsu manzo Allah ya ce fala tashhadni ala jawri karka shaida karka an gane ko karka sa ni na zame maka shaida akan zalunci sai ya ce a yasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa yanzu kana buƙatar su yayan naka su zamanto daidai a wajen yi maka da'a amsa shine kwarai to kamar yadda kake buƙatar cewa gaba ɗayan ƴaƴanka su ringa maka da'a suna kyautata maka to haka kai ma dole ka yi adalci tsakankanin su a wajen kyauta don haka dai a takaice shine anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku sannan a lokacin da manzon Allah ya umarce shi cewa maza ya dawo da wannan kyauta kai tsaye wato Bashir ibn Sa'ad ya dawo da wannan kyauta da ya ma dan shi ya karbi a takaice wannan kenan yana nuna mana cewa duk wanda ya bambanta ‘ya'yansa a wajen kyauta wannan kyauta ba ta tabbata ba sai ya ma sauran kyauta kwatancin abin da ya ba wannan ɗana shi tare da cewa su jumhurin malamai sun tafi akan cewa yin haka mustahari ne in mutum ya yi sauran 'ya'yan bai musu ba kyauta ta yi sai dai a nan bai kyautata ba sun zo da wasu amsoshi waɗanda suke na daban akan wannan hadisi illa kasancewar magana wadda take mafi rinjaye kamar yadda zahirin wannan hadisi ya tabbatar yin adalci tsakankanin 'ya'ya matsayinsa ya wuce mustahabi wannan wajibi da dole ne don haka tun a farkon babin aimanin ya sarraha mana da hukuncin shine ya ce wa iza a aba ba aba waladihi shay'an lam yajuz hatta ya adila bainahum wa yu'ti al-akhara mislahu malam yace in mutun ya ma wani da daga cikin 'ya'yansa kyauta to wannan kyauta bata halatta ba sai ya daidaita tsakanin 'ya'yan nasa in yana da wani ɗa shi ma sai ya masa kwatancin yanda ya ma wannan kyauta sannan kyautar ta tabbata shi ne ce kuma wala yi shahadu alaihi ba a shaida akan irin wannan kyautar shi ne sai ya zo da dalilin da yake tabbatar da wajabcin haka shi ne maza Allah ya ce idi dubai na auladikun fil adiyya ku daidaita tsakanin ƴaƴanku wato a wajen kyauta don haka dai a takaice wannan wajibi ne to dangane da sifar daidaitawa din malamai sun yi saɓani wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa in abin da yake adalci namiji idan aka ba shi kaso biyu mace sai a bata kashi ɗaya an gane ko irin yadda Allah ya raba gado namiji in aka ba shi kashi biyu mace ɗaya za a bata suka ce menene hujja suka ce inda a ce shi mahaifin zai dakatar da wannan dukiya bai yi kyauta da ita ga yaya karshe kenan mi za ta zamanto gado za ta zamanto in ta zama gado ku daman kenan wannan namiji in aka ba shi kaso biyu mace sai a bata kashi ɗaya to tare da cewa wasu daga cikin magabata suka ce a'a suka ce babu bambanci tsakanin namiji da mace wannan kuma zahirin hadisi abin da ya nuna dole ne a daidaita tsakaninsu wancan al'amarin gado wani al'amari ne wanda yake na daban to idan dukiyar ta kare kuma kafin ya mutu ba sai mai kenan don haka ba bambanci tsakanin namiji da mace in dai kyauta ce mutum ya shirya ma 'ya'yansa yadda ya ba namiji haka zai ba mace sai dai kamar yadda al'imamu ahmad allah ya ji kansa ya tafi akan cewa yana halatta wato mahaifi ya fifita wani daga cikin ‘ya'yansa domin wani dalili kamar ya kasance marar lafiya ne daga cikin ‘ya'ya akwai wanda an san marar lafiya ne wanda koda ya kai wani lokaci baya iya ƙoƙarin da zai yi sana'a da kanshi saboda illar da suke tare da shi to wannan ba laifi kana iya fifita shi ka mishi kyauta sama da abin da ka ba sauran 'ya'yanka ko kuma saboda addinin shi kamar misali mai kokari ne a bangaren addini ɗalibi ne mai neman ilimi kana iya kokarin yadda za ka yi masa kyauta ta musamman ka fifita shi akan sauran 'ya'ya kamar yadda alimamu ahmad allah ya ji kansa shi ya tafi akan haka ba laifi kenan ana iya yi kenan amma ya kasance akwai wata illa in ma ya kasance kenan saboda rashin lafiyarsa kenan wanda mutum ne wanda ko da ya rayu to kalla ne mutum ne wanda zai iya yin sana'a kamar wani masaki haka to wani ana iya kebance shi da wata kyauta ko kuma wanda ya kasance kenan saboda addini mai kokari ne akan neman ilimi da abin da ya kama da haka to wani ana iya ware shi kenan a bifita shi da kyauta daga cikin sauran yaya amma in dai babu wani dalili haka to bai halatta abin tsakaninsu kenan wannan abin da ya shafi kenan kyauta ta musamman kenan a nan abin da muke so mu gane kyauta ta musamman wadda kawai mutum ya yi niyyar yi ba kamar wani abu da yake bujurowa ba misali kai ne kake da 'ya'ya wannan ɗa yana da hazaƙar karatu akwai wata makaranta wadda ya kamata a ce an biya masa ya yi karatu a can to wannan bai nuna cewa shi in an biya masa a ce sauran 'ya'yan sai an biya musu an gane ko ko kuma su ba sa yi shi yana yi babu dalilin da ya nuna cewa shi in aka biya mishi cewa su sai an ba su kuɗi daidai da haka saboda me yasa saboda wannan kuɗi da aka zuba mishi da dalili saboda shi mai yin karatu ne kenan sai a bashi wannan kwada ba karatu ba suke ba maganar cewa sai an ba su yanzu kaddara cewa ɗaya baya da lafiya idan aka je aka saya mushi magani aka mushi sauran yayin sai a ce sai an saya musu sai an ba su kuɗin magani kenan su ma ran da wata bukata ta taso irin wannan su ma sai a musu daidai da wannan bukata da ta biyo kenan a nan ana maganar kyauta ce ka shirya ta musamman kenan kyauta ta musamman idan mutum ya shirya ta to wannan 'ya'yansa gaba ɗaya sai ya daidaita su baya halatta kenan ya bambanta tsakaninsu micece fa'ida ko kuma mu ce micece hikima game da haka saboda bambanta tsakanin ‘ya'ya a wajen kyauta yana haifar da wasu abubuwa waɗanda suke marasa kyau abu na farko yakan haifar da rashin haɗin kai tsakankanin ‘ya'yan da gaba da kiyayya an gane ko yakan sa ya zamanto waɗannan ‘ya'ya sun zamanto masu kiyayya da juna me yasa saboda shi mahaifin ya bambanta su a wajen kyauta kuma sannan illa ta biyu yin haka kuma yana haifar da rashin da'a ga shi mahaifin saboda ka ware wannan ka masa kyauta su sauran baka musu ba kenan bayan da za a yi su maka da'a saboda me yasa suna ganin cewa baka kyautata musu ba kenan kaga anan ka dasa musu yi maka rashin da'a sannan kuma hannu ka dasa wata gaba da kiyayya tsakaninsu da wancan yaya don haka shine illar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana wato bambanta tsakanin yaya a wajen kyauta domin yana haifar da gaba da kiyayya shi yasa galibi zaka ga wasu bayan wucewar mahaifan sai ka gani cewa ba sa ga mace ba komai bakwa in ka waiwaya baya sai ka gano cewa iya abin da ya kawo na rashin haɗin kai tsakankaninsu kenan sababin mahaifansu ne suka sababa haka wasu 'ya'yan da suke bujire ma 'ya'yansu ba wannan mahaifansu ba sa musu da'a to a sababin irin waɗannan an ɗauki wani an mashi kyauta an mashi kaza an mashi kaza ko an banzatar da ku misali kenan anan sai ku ga cewa shi mahaifin kenan kwata-kwata ma bai ma kula da ku ba kenan anan ba maganar ku 'ya'ya ku kyautata masa kuma tsakaninsu da wancan yayan ko ciki ɗaya suka fito to ko uwa ɗaya uba ɗaya suke sai an samu gaba da kiyayya to don haka dai shi yasa a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarnin cewa maza a dawo da wannan kyauta kuma dole ne a yi adalci idan kuma kamar yadda muka yi bayani a magana mafi rinjaye babu bambanci tsakanin wato namiji da mace yadda aka ba namiji haka za a ba mace kuma wannan yana nuna mana cewa mumini idan aka faɗa masa gaskiya to abin da ya dace kai tsaye ya yi gaggawa ya karɓi wannan gaskiya kamar yadda shi annu'man ibn bashir wannan kamar yadda shi bashir ibn sa'ad Allah ya ƙara masa yadda da manzon Allah ya ce masa Dawud game da wannan kyauta kai tsaye dawo ya karɓi wannan kyauta da ya madansa kuma shine anan malamai suka ce wannan yana nuna mana wato mummunan ƙarshe na kwaɗai wato da kwankwanto kenan kaga anan ita mahaifiyar annoman a farko lokacin da ya ce ya ba ɗanta wannan kyauta da ta ja bakinta da ta kyale da shi kenan kyauta ta wuce amma saboda kwaɗan wannan kyauta da take buƙatar a ma ɗanta kuma da kwankwanto sai ta ce a aiban yarda ba sai ka je ka shaida ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya je ya ce dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga ya gaba ɗaya ma kyautar ta rubuce ta baci gaba ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dole a tada wannan kyauta ba ta yi ba to don haka wannan kuma yana nuna mana duk wani abu wanda bai dace ma shari'a a matsayinka na musulmi kuma bai ya halatta ka zama shaida kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na zama shaida akan zalunci kyauta ta zalunci manzon Allah ya ce ba zan zama shaida ba akan ta to don haka wannan kenan yana nuna duk abin da bai dace ba to bai halatta musulmi ya zamanto shine shaida akan shi kamar yadda wani malami ya faɗa ya ce karkashin wannan hadisi yana nuna cewa shugaba yakan iya dawo da duk wata kyauta da duk wata wasiya wanda wani zai yi game da guje ma wasu magada kenan don ya hana wasu kenan a nan wato shugaba yana iya tada wannan kyauta da wannan wasiya gaba ɗayanta kamar yadda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata wannan kyauta yace bata yi ba kenan gyaran wannan kyauta in kana da abin da zaka ba sauran ƴaƴanka ba su ko kuma gaba ɗaya kyautar ka dunkule ka ce to ku duka na ba ku je ku raba ko kuma ka karbe kayanka nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك